أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa masu girma yau muna biyar ga watan sha ɗai hijira 1446 daidai da uku ga watan biyar miladiya 2025 alkhairin da yake cikin wannan ranako muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dadar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara jaddadawa Allah godiya subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banfondude jide kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul hashar daga farkon surar Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mun fara aya na shida zuwa na bakwai kasancewar ayoyin suna da alaƙa da juna to za mu tashi aya na biyar zuwa abin da Allah ya so farkon aya na biyar a cikin suratul hashar shine faɗin Allah madaukin sarki ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'ima haka ne ko أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين إن أبنى النظام تاش bayan ciya mun yi shimfiɗar surar da bayanin abin da take karantarwa kuma mun ba da bayani a takaice na tarihin yahudawan banun nadir muka ce ayoyin da suka zo cikin wannan surar da suke ambatar ahlul kitabi suna umumin ahal kitabu gabaki ɗaya ne amma abinda ake nufi su ne banun nadir kuma dalilin da yasa abin ya faru ga banun nadir Allah ya gaya mana shine saba wa Allah da manzonsa da suka yi da kokarin ha'intar manzo alaihi salatu wassalam kuma yadda muka faɗi a jiya lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sa manzonsa ya zagaye ganuwa na banu nadir sai Allah subhanahu wata'ala da umarninsa ya sa sahabbai suna sare da bene ana kokkona su to wannan abun ya ba su banu nadir damin magana cewa addinin da yake kira zuwa ga gyara ya za ya zo ana sare wa'innan itatuwa kenan suna son su aibanta manzo da wannan abin da ya faru to shine sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar yake cewa ma qata'tum min linatin min anan za'idatul litawkid an ƙara ta ne don ƙarfafa magana gane ko mana babu wani dabino da za ku sare shi aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ko ku bar shi tsaye akan tushensa ba ku sare shi ba ba ku taba shi ba duk wanda kun kai fa bi ibnillah to kun yi haka ne da izinin Allah Allah madaukin sarki ya samu dace ibnillah ma'ana umarni na Allah yana da maloli guda biyu akwai ibnillah kauni akwai ibnullahi shar'i mana duk abin da mutum ya yi da yarda Allah ne kaga wannan izini ne na Allah kauni sannan akwai duk abin da mutum ya yi da son Allah ne da yadda shi wanda yake shar'an misali idan ka yi laifi za ka iya kafa hujja da Allah yana ya kaddara ma duk da yake je mun yi khudwa mun ce al-ihtijaj bil qadari alal kufri wal ma'asi laysa bi sahih ngani ko law kana sahihan lastadalla bihi al-kuffar indama amara Allah bihim ila an-nar to almuhim dai izini na biyu shine izinin shar'i abinda to Allah zai ce ko ya halasta muku kaga izini ne na shar'iyya to su ka sahabban manzon Allah Allah ya ce duk yanda kun kai in kun bar dabinon nan Allah ya halasta muku in ma kun sare su duka babu laifi me yasa wal yukhziyal fasiqina don Allah subhanahu wataala ya kumyatar da kafir alfisko a nan fiskul akbar shine fasikanci mai girma a nan an gane wannan ko? ana da Allah ya kaskantar da su banin nadir su san ba kowa ba ne Allah ya ɗaukaka musulunci a kansu saboda haka wa ma'afa Allahu ala rasulihi minhum abun nan da Allah subhanahu wata'ala ya bayar da shi ga manzonsa minhum ai min amwali banin nadir na dukiyar banin nadir da Allah ya bayar da shi ga manzonsa fama aujaftum alaihi ku je kuka yi faɗi tashi akan shi ba aujaftum alaihi ai ma asra'atum fi talabihi ku je kuka wahala wajen neman shi ba inda je mun yi bayani mun kace abin da ake nuhi da fai'i ma'anar fai'i shine raja'a ya dawo shine asalin alfai asal alfai huwa rujua shine dawowa wa minhu qila lizill fai'a shi sa kaji a larabci ce a ce inuwa ana ce ta alfai saboda tana zuwa tana dawowa amma alfai'u shari'atul islamiyya abinda ake nuhi da fai'i a shari'a ta musulunci shine dukiyar da Allah zai baiwa musulmai su same ta ba tare da sun yaki da kafirai ba kamar kafirai su ji tsoro su gudu su bar dukiyar su musulmai su riski wannan dukiya to ne shi ake ci ma fai'i to irin wannan dukiya in Allah subhanahu wata'ala ya bayar da shi ga manzo sallallahu alaihi wasallama ku sahabbai mana ku sojoji na yaƙi ba tare da kun wahala wajen neman wando wannan dukiya ba min khailin ta hanyar hawa da wakai wala rikabin ko hawa raƙumma Allah ce walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha sai dai shi Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake ɗora manzanninsa akan wanda yake so mana yusallid ay yursilu junudahu ala al-kuffar Allah ya aiko da sojojin shi akan kafirai sojojin Allah za su yi muku yaki idan sojojin Allah suka yi muku yaki to sai zamanto Allah ya ɗora ku akan menene akan makiyansa inda ku ɗauki misalin banin nadir sojojin Allah da suka zo ya ƙasa wani irin soja Allah ya kuma shi ne tsoro, kusan da jarinta ake yaƙi, da sai Allah ya zare zarantar, sai aka aiko musu da tsoro. Soja ya tsorata ina magana yaƙi, babu. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya na su yi wani ishara, hanyoyin da, wa ma ya alamu junu da rabbika, illa ba wanda ya san sojojin Allah sai da shi in Allah yana so ma sai sun yawa abokin yakin ka kwana ana yaƙi mutum na kwana ai kaga ba magana yaƙi ko kuma in Allah ya so shi aiko ma iska kamar yadda ya aiko ma mutanen ahzab ko in Allah yana so ya aiko ma mutane tsawa kamar yadda ya aiko ma waɗanda so gabata daga cikin wanda suka kafurta annabawa ko kuma Allah ya halakar da mutum da ruwa ko Allah ya sa ƙasa ta kama mutum kamar da aka yi makaruna ko kuma Allah subhanahu wataala ya aiko sauro kamar da Allah ya yi ma namarud annabi ibrahim namarud zai ce su su Allah annabi Ibrahim ya shirya so zuci shi zai shirya nashi su to su yaƙi shi da Allah annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya zo na maruza ya ce ka ina sojojin ubangijinka ya ce ni ga sojoji na nan na maruza sai ya bushe da dara ya ce kai ubangijinka bai da ma sojojin da zai yaƙi da ni sai aka ga sauro ya to zi ya ce mina na ce sojojin ubangijina na sun fito ku shirya su sun shirya ai kafin a jima kowa na ta bugun jiki ai shi kenan an gama faɗa sai Allah halakar da su halittar da aka rena kenan shi Allah zai baka nasara ta hanyar da baka yi tsammani kuma Allah ya tashi kama ka zai kama ka ta hanyar da baka yi tsammani Allah ka mun jagora wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai kun gani ko wama afa Allahu ala rasulihi minhum abunda Allah ya baiwa manzonsa na daga dukiyar banu nadir fama aujaftum alaihi ba ku kai kawo a kansa ba wajen nemansa min khairin ta hanyar hawa da wakai wala rikabin ko hawa raƙuma walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha sai dai Allah shi yake dora yake bada nasara ga manzanninsa akan wanda yake so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ma afa Allahu ala rasuli dukiyar da Allah ya baiwa manzonsa ba ta hanyar an yaƙi ba ta hanyar ƙudura ta sa min ahalil ƙura na daga ma'abuta garuruwa ma'ana ba wai sai waɗanga kahirai ba ko da wasu kafurai ne kuka je wajensu yaƙi sun ka gudu suka bar dukiya to ga yadda za a raba ta wannan nadir an yaƙi da su baya ba sun ji tsoro sun bar gari sun bari wannan dukiya ta waye ta musulmai ce to ya za a raba ta to shine wannan aya take sun ta nuna mana irin wannan dukiya ga yadda za a raba ta to wannan dukiyar ita kadai ta za a yi ma haka ko har da sauran dukiyoyi duk wata dukiya da musulmai za su samu ba ta hanyar yaƙi ba ta hanyar kafirai su tsorata su gudu to ga yadda za a raba ta yasa Allah ya ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura ay min amwali ahlil qura abinda Allah yake baiwa manzon sa na dukiyoyin garuruwan da suka kafirce to irin wannan dukiya fa lillah al'amarin dukiyar ana maida shi ne zuwa ga Allah wana duka kason ana koma shi ne a maida shi zuwa ga Allah walil rasuli da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana ku sojoji da ku mabiyan manzo kai ku zura ido ku ga ya Allah zai raba ku zura ido ku ga ya manzon Allah zai raba sannan wa'inda Allah ya ce awa kuma walidil qurba da yan gidan su manzo ma'ana makusantan manzo sallallahu alaihi wasallam su ne wa'inda aka haramta ma sadaka kusan manzo sallallahu alaihi wasallam an haramta mai cin sadaka sannan danginsa an hana musu cin sadaka to sai Allah ya musanya musu da wannan yan samu irin wannan dukiya sai manzo ya ɗibi abin da zai wadatar da shi da iyalansa ya aji sannan a ɗiba ma ‘yan uwansa da aka haramta ma sadaka sai mai sai su kuma a basu inda ya kawo sadaka ba a basu ya lace to in an samu irin wannan dukiya a basu wale tama su ma marayi a ba su suwaye marayi marayi a ɓangaren mutane shine wanda mahaifinsa ya mutu bai balaga ba duk wanda mahaifinsa ya mutu bai balaga ba maraya ne a wajen mutane a wajen dabbobi kuma duk wanda dabbas duk wanda mahaifinsa ta mutu yana ɗan ƙarami cikin dabba shine maraya da su dabbobi mata ke kula da 'ya'ya su ko mutane maza ke kula da ‘ya'ya ba mata ba. Idan namiji ya bar mace ce ke kula da ‘ya'ya to an samu akasi kenan. An gane misali ko? Amma ka ga mutum ya balaga sai ce ai shi maraya ne a shari'a ba maraya ba ne. A addinance abinda ake ba maraya shi ba a bashi. Inda ya kai lokacin balaga yana iya nemawa hamma ya ci da wani. na irin wa'annan ƙananan yara da za a mutu a bar su ba su balaga ba Allah ce a ɗiba irin wannan dukiya a basu an gane wannan ko wal masakin da miskinai al masakin sune talakawa an samu sunan ne daga as-sakan gane as-sakan ai man aqadahu al-faqra an at-taharruk wanda talauci ya hana shi motsi sai a shirya shi miskin za ka ganci salihi shiru wani wallahi ba salihi ba ne talauci ne ya sa shi salihanci tana budawa sai ka ce wai wannan na da kanshi talauci bala'i ne ala kai babu talauci shi hana kan waje sak yana kashe kan saboda muguntar talauci aka sanya ma talaka sunan miskini ai fasarar miskini shine ma'ana tsayayye wuri guda wanda ba ce wadda wani motsi idan mutum yana da kuɗi sai an ce sai yan nom da fiyar ko ba haka bane a in kaji ana yan nom da fiyar akwai shiga da hice wani abu ke shiga amma talaka daga gida sai kasuwa gida ma in ya zo zane zai shiga idan in ya shiga yawan surutu sai kaji an cika an cika kawo kaza babu to ko magana bai su Allah ya kare mu to irin wa'annan idan akwai jagoran musulunci in an ka samu dukiya Allah ce su ma diba ba su samu su dan motsa sannan Allah ya ce wabn sabil da matafi akan hanya mutumin da yake tafi akan hanya buzuri ya tsinke masa in ya kawo kuka gare ku ku taimaka masa ana tare da ni ko a hukunci-hukuncin musulunci da yawa in Allah ya bai ce muku ga abin da ya sa an kai kawai za a ce kaza ne babu bukata a kuma lokacin da sai Allah ya ce abin da ya samun ka ce kuyi kaza kuyi kaza kuyi kaza saboda kaza ne to daga cikin wa'annan ayoyi akwai wannan aya kaga Allah ce in kun ka samu dukiyan nan da Allah ce da manzonsa a ɗiba mu dangin manzo sannan a ba miskinai a baiwa matafiya akan hanya Allah ce hikimar wannan kai la ya kona dole tambayin al'agniya iminku don kai ya zamanto jujjuya wa dukiya ya taƙaito kaɗai akan talaka akan mawadata daga cikin kinin su masu wadata ba a ba su wa'in gari da azumi su ma a ba su su ɗan motsa su ɗan harraka وما آتاكم الرسول فخذوه duk abun da manzo ya zo muku da shi na shari'a to ku rike shi ku yi aiki da shi wa ma na kuma anhu fantahu abun da ya hane ku ku hannu ma'ana duk abun da manzo ya ce an ba wa na kaza an ba wa na kaza to ku sa hannu biyu ku karba wa'inda kuma ba a ba su ba sai su yi hankuri wattaqullah ku ji tsoron Allah fa inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne ga wanda ya kafirce masa an faɗa muku wanda zaba ko ba haka ba ne to ga wasu ƙari lilfuƙara ilmuhajiri na lalina ukhriju min diyarihim sannan za a ɗauki wannan dukiyan a bayar da shi ga talakawa muhajirai wa'inda aka fitar da su daga cikin gidajensu wa amwalihim kuma aka kwace musu dukiyoyinsu Allah ya mana jagora kuma sai aka fara jumla da jar wal majrur aka ce lil fuqara'i shi yasa wasu malamai suka ce imma an takuna badala kullin min kullin kun gane ko ai abun ai ma zikir fi ayati sabiqa yani bihi fuqara'ul muhajirina larabci kenan ku kalla mu koma ayat sama Allah subhanahu wataala ya ce ma afa Allah ala rasuli min ahli alqura ko abinda Allah ya baiwa annabi sanna mutanen garuruwa da suka kafirce suka gode suka bari falillah wannan dukiya ta Allah ce ma'ana za a maida al'amarin ta ga Allah walin rasuli sannan kuma za a mai da al'amarin duke ga manzo shiga abin da ya dace ta ɓangaren iyalin shi da abin da ya kama da wannan walidil kurba da kuma makusanta nashi walitama da marayi to sai an ce wal masakin kinan nan da an ce wal masakin ba su ne talakawa ba su ma talakawa a basu to talakawa na ina talakawa 'yan gari zaba ko baki inda waɗanda sun kai hijira sun ka bar gidajensu sun ka tai madina suna da bukata ko ba su da talakawa ne ko ba talakawa ba ne to waɗanda ainihi 'yan garin madina ne cikin garin madina akwai talakawa ko babu talakawa suna da bukata ko ba su da to yanzu dukiyar sai ya zamanto talakawan bai yiwa kowa ya samu cikin talakawan waza abawa ya kamata shi haƙwara eh baƙi za su haƙura ko ‘yan gari to shi ne a wajen takadirin ayar da ana ce lilfuƙara ilmuhajiri na lare na wakure jumin diyari sai ma da suka ce wannan shi ake cewa badalo kullum min kullum talakawan da za a ba suwaye su ne talakawan da suka yi hijira daga makka suka zo madina su ma dan me za a ba su ukhriju min diyarihim kaje daya an koro su daga gidajensu sannan wa amwalihim an kwace musu duke su amma da su talakawan ƙarhi da ƙarhi kenan ka san me kuɗin da aka maida talaka ya hijin zafin talauci fiye da wanda tun da ma talaka ne an fahimci hausa to su ma a ba su a sanyaya musu wannan takadirin wasu malamai kenan fa in a wajen li'irabi za a ce wannan badal ne wasu ka ce a'a hiya khabarin li mubtada'in mahdhufin wannan da anka ce lil fuqara'i khabar mubtada ne ina Allah lauce kun san wani lokaci khabar mubtada ya kunu jumla wa ya kunu shibhu jumla sai zama nan jar wal majrur fi mahalli rafa'i خبر مبتدع ومبتدع محذوف تقديره الفيء سيد منتو الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم kun ga wannan fai'i da an ka samu to in za a raba shi a baiwa talaka wanda suka yi hijira daga makka suka tai madina don an amshe musu gidajensu da dukiyarsu kowanne an ka ɗauka ma'anar dai ta ƙarfafa talakawan da aka so a ba wannan su zamanto waɗanda suka hijira ne baƙi ba 'yan gari ba mun gane hijira ko mun yi bayani akan hijira ma huwa hijira fal hijratu fi shar'i imma an yakuna al hijra min dari khawfin ila dari amnin aw min dari al kufri ila dari al islam ku kiyaye da kyau kaka ɗauka hijira sai ka bar gidan garin musulunci kahirci ka je garin musulunci wannan ma hijira ne akwai kuma lokacin da za ka bar garin rashin aminci ka je garin aminci wa'annan kafurai ne wa'ancan ma kafurai ne to kai kafurran ku sun hana ku addini to in akwai wasu kahirai da za su bari ku yi addinin ku to dolin ku ne ku bar kahiran da ke hana ku addini ku je can cikin kahiran da ba su hana ku addini ku duba ku ga a makka lokacin da kahiran makka suka tsangwami musulmai hijira ta farko da aka fara ta ba an fara ta ne ba min daril kufri ila daril islam a an fara ta ne min dari khawfin ila dari amnin ne ko dan cewa an kai su bar makka su ta yi habasha habasha ai ba musulmai bane a can to saboda mi kahirai hawa-hawa ne duk kahirin da yake da sauƙin mu'amala musulunci bai hana kai mu'amala da shi ba kamar yanzu abin da yake faruwa tsakanin ƙasa da ƙasa in kaga wa'in ga kahirai suna bibiye ka suna son su ga bayan ka ka samu wasu kahirai wa'inda suna son su ga ci gaban ka sai ku mu'amala ku ta duniya da su an fahimci Hausa sai wani ya ce ai duk kahiri kahiri ai duk kahiri kahiri ne amma a addinin mu akwai kahiri mai sauki akwai kahiri mai tsanani to sai a rinka aunawa sannan akwai hijira kuma daga gidan kahirci zuwa ga gidan musulunci kamar yadda ya faru a nan musulmai suka yi hijira daga makka suka koma madina ya bi taguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana suna fata Allah ya yi musu daraja ya yi musu falala kuma ya ba su yardarsa wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna taimakon Allah da manzansa taimakon Allah shine taimakon addinin Allah taimakon manzo sallallahu alaihi wasallam shine duk abin da yake bukata da addini ya ci gaba suna taimaka masa Allah yake cewa ulaika humus sadiquna wa'annan su ne masu gaskiya a cikin imaninsu sannan walladina tabawwa'u dara wal imana su kuma wa'annan da suka zauna a gida menene gida nan garin Madina je muka yi ishara muka ce addar yutlaqu wa yuradu bihi al balda kama yuradu bihi dar al akhirah aw ad dunya aw ma ashbaha dhalika to nan kenan walladina tabawwa'u ad-dara ay tabawwa'u al-madina wa'annan da suka zauna a garin Madina tabawwa'u ay bi ma'ana istawtanu wa'inda suka zauna suke zaune a cikin garin Madina wal imana kuma suka zabi imani akan kafirci ay waqtarul imana billahi wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallama kun gane lissafin ko yana akwai takdiri kenan والذين تبوؤوا الدار واختاروا الإيمان من قبلهم da waɗanda suka zauna a garin Madina kuma tun kafin zuwan muhajirai sun zaɓi imani akan kafirci yuhibbuna man hajara ilaihim suna son wanda duk yayi hijira zuwa gare shi wala yajiduna fi sudurihim hajatan ba sa jin wani damuwa a cikin zukatansu kun gane ko wala yajiduna fi sudurihim haja shine ghaizan wa hikdan ko hasadan ba su ji mimma utu game da abin da an kaba muhajirai sai kun kalle ne da kyau kafin mu wuce da za a raba dukiyar 'yan makka aka raba mu wanda suka hijira su aka raba mu don allah mutanen madina a wancan lokaci dukansu ne mawadata akwai mabukata cikinsu ko babu akwai talakawa cikinsu ko babu ko talakawan ma allah ya ce a baiwa talakawan da sun kai hijira sun ka bar garinsu sun ka taimadina yanzu an yi wannan rabon an ƙare banda Allah ba wanda ya sa abin da yake cikin zuciyar mutane abin da sun kaɓoyi amma dukkaninsu sai Allah ya ce wa'annan dai da suka ce sun yi imani da Allah suka ce sun yi imani da manzo Allah la yajidu na fi sudurihim hajatan babu bakin ciki a cikin zuciyarsu waya musu wannan shaida in ma ka zo ka ce baka yadda ba dai ya rage naka ma Allah ya wanke mutanen Madina mimma utu game da abin da aka bai wa wancan mutane kai ku jona abin mamaki wa yuthiruna ala anfusihim suna fifita su akan kawunan su a gane ko ma'ana suna fifita mutanen makkar suka yi hijira ala anfusihim akan kawunan su walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata khasasa ai haja wa faƙaran ko da a ce suna da talauci da bukata sukan fifita mutanen makka a kansu ni abu ya taso sai su bari su gabatar da mutanen makka su su hankura kun gane isar kun akwai al'isar akwai al'asara al'isar akwai al'asara al'isar mahbubun wal'asaratu mazmumun isar shi ne ka fifita wani akan kanka na al'amarin da ya shafi duniyarku an kawo ruwa ɗa biyu ne kana so wannan yana su cewa na na yayi ma tsakani da Allah to wannan biya ke ce da shi da larabci isara ka fifita kanshi ka fifita shi akan kanka shi kuma azara shine ka fifita kanka akan dan uwanka musulmi haushe ga cewa dusso dusso so ne amma son ka yahi mene ne ba ba fassara ba son ka yahi ba su mutanen madina ba haka suke ba a suna son kanka kafin kansu shi yasa duk al'amari na duniya a mu'amala ta addini an so ka fifita ɗan uwanka musulmi akan kanka in dai ban da waje guda ɗaya wajen kusantar Allah to shi fa makaruhi ne ka fifita ɗan uwanka akan kanka shi yasa malumman usul suna da ka'ida ku rubuta ta da kyau suka ce al-isaru fil qurabi مكروه وفي غيره محمود الإيثار في القرب مكروه وفي غيره محبوب kafifi ta ɗan uwanka abinda ake neman kusancin Allah da shi wannan makaruhi ne ba haramun ba ne makaruhi ne kin yin yafi amma ka fifita ɗan uwanka a lamari na duniya wanda ba na kusanci ga Allah ba to kuma shi wannan yafi ga misali guda biyu zan buga sai mu wuce an zo an tara sallah an ce sahu an yi layi ka samu sahun gaba sai da kawai go sai kaga malam sahu na biyu sai ce malam shigo kai ka hita to in ka san wannan ka'ida baka yadda baka yadda ba malam ba ko Allah ya rage gara. Almuhim shi wanda ya san addini, da ya ga an zo kusancin Allah kan kunyi da hudu da shi kayan kamar baka gan shi ba, to ya san ka san addini. Da ya san nan ba wurin da ake cewa wani shige gaba ba ne. Duk malamin da wai yake ganin wai gashi yanzu wani ya ƙi bane ci tsaya wuri kaza. da kun ga yana jin a hakan ba a yi daidai wato ya kowa makaranta yana da shawara an fahimci hausa to shi yasa da ka ce malam shigo shi inda ya san wannan ka'ida bai ce ma a kurbe ya shige inda ya san nan neman kusanci da ake ga Allah an gane wannan ko yasa kullum da an sai ce a malam bismillah sai yi shirin sai yi shige eh muna muku eh to mun da ya gayi ko ba haka bane nan ba gurin da za ka yadda wani ya shiga gaban ka bane in kuma muka ga ka ga mu kai mirsisi ka kare ga zawa sai mu ce wani ya sa a shi tsare da kyau kuma babu jahilin ga sai mu gane karantar mu ta yi tasiri a nan an gane misali ko to kun ga wannan bangare amma yanzu an kawo abu biyu ne kai kina bukata wannan yana da bukata to ka hankula ka bar mai yahi da kai ka ɗauka duk da kana son wani Allah maɗaukin sarki ya muni jagora shi yasa aba yazid aba yazid al-bustani shi yake ba da labari ya ce ma galaba ne ahadun كشاب من أهل بلخ اتشي tun da ake tattaunawa bai taɓa samun wanda ya rinjaye shi da magana ba sai wani samari daga cikin mutanen balkh ja a hajjan ya ce ya zo aiki hajji ne sun sun ka haɗu aiki hajji ka sa ana da mutane daban-daban faƙa da ne sai ya ce da ni ma haddu zo da indakun shi samarin ya ce da aba yazidin al-bustani ko a gurin kuma ya ke nuhi da zuhudu sai ƙultu da wani ce da shi mu abinda muke yi da zo da shi ne idan wajidna akalna wa idan faƙadna sabarna mu in mun samu mu ce in mun rasa mu haƙuri haka muke dala ya ko bai ba in mun samu mu karɓa in ba mu samu ba mu yi haƙuri ba ƙada lahu arashab sai wannan matashi ya ce da shi هكذا كلاب بلخ هكذا كلاب بلخ عندنا yace yadda kuke yin nan haka karnukan garinmu suke yi mu ba haka muke ba karnukan garinmu in sun samu su ci amma in ba su samu ba haƙuri suke yi amma na hannu yace amma mu idan faƙarna shakarna in mun rasa ba haƙuri muke biciya muke Allah mun gode wa idza wajadna akarna in kuma mun samu ba mu ci sai mu ba wani mu fifita wani akan mu eh shi kenan da ya sani da ma shi bai magana ba Allah kai wani jagora kula da kyau fa wannan darasi ne da kamata ka rike da kyau wani in bai samu ba zai hankuli shi yana ganin hankulin to dole na in ma bai hankuli ba zai a ba hakura za ka sai ka ce alhamdulillah na gode wa Allah ban gai daidai nake ciki na yi wani wani yana can ma bai san da yake ba in ka samu ka kwanda yunwa ka samu sai kuka ido da wani sai ka fahimci shi ma yana da yunwa sai ka ce wani amshi saboda ‘yan umantaka na musulunci wayo tiru na ala an fusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wasu akan kansu koda suna da bukata akan wannan abu so ake magana da su mutanen madina waye ba su wannan shaida allan da ya yi mutum allan da ya san mutum Allahn da ya san su shine ba su wannan shaida irin wa'annan mutane akwai sauransu ko sun kare akwai sauransu amma ba su da yawa me ya rage muna yadda muka ɗauki wannan darasi mu rinka ɗabbaka irin wannan mu rinka fifita danginmu a kan wani zai yi amfani da wannan dama tunatar da dukkanmu da muke a nan don Allah mu rinka kula da junanmu duk ɗalibin da ake tare da shi in ba a gan shi ba dala ya kamata a bincika a ga yaya aka ba a gan shi ba duk ɗalibin da muke tare da shi ya shiga wani hali na damuwa ko na farin ciki ya kamata mu sani mu in mun ji ka shiga farin ciki ba mu yin shiru za mu ga mun ɗau mataki in ka shiga damuwa za mu ga mun ɗauki mun ga mun ɗau mataki amma bai da daɗi muna tare wuri guda wani ya shiga wata damuwa a ce labari bai kawo gare mu ba wannan bai da daɗi bai mana daɗi ko kaɗan haka duk sadda ka ji ɗan uwanka ya shiga wata damuwa ka kira mu ka gaya mana mu kuma za mu sanar da al'umma cewa ne ɗan uwanmu ga halin da yake ciki alal aƙalli mutum baka iya mai komai ba aka ce yana kwance bai da lahiya kuka je ku goma ko ku ashirin aka ga unguwa ta shiga an ka ce lahiya aka ce ai an zo ganin wani na da Allah ba ku girmama shi ba da Allah mu daina mu rinka kula da wannan azu na ga wani ɗaya daga cikin ɗan uwanmu ni wallahi ban ji labarin yin bai da lafiya ba da na ganshi ban ji daɗi ba sosai ta haka wannan da Allah mu tsaida shi mu rinka binciken halin ƴan uwanmu ku ɗauka wannan tafiya ba ba ta wasa ba ce mu da annan wanda kake ganin kuna uwa ɗaya uba ɗaya wallahi tallahi matsayinmu a yau ya fi wannan don yan uwantaka na musulunci ya wuce yan uwantaka na jini ya wuce na ka ɗauka ce ai wane masallaci ne mun ka haɗu ka ɗauka ai wane makaranta ne muka haɗu wannan uhuwa islamiyya da ta haɗa mu ta kaura komai dan da ita ce in mun tashi ranar lahira za mu yi murna cewa gwar da muka san juna idan haka wannan shine sako na gare mu Allah ya mana jagora Allah madaukin sarki yace menene wa man yuka shuhha nafsihi ko ba haka bane duk wanda aka tsare shi daga wiqaya ne kariya wa man yuka shuhha ai wa man waqahu Allah shuhha nafsihi duk wanda Allah ya kare shi da ruwar da yake da ita fa ulaika humul muflihun to wannan sune masu rabauta a gaban Allah. An fahimci lissahin? kowa yana da ruwa kowa yana da bukata amma ruwar da za ta hana ka ka fifita wani a kanka ta ɓangaren al'amarinku na mu'amala in Allah ya taimake ka wannan ruwa Allah ya tsare ka ya hana ta tasiri a kanka to ka rabauta ba ƙaramin rabo ba ne Allah ka samu zama daga cikin wanda suka rabauta Allah yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim wa'innan da suka zo bayan wa'incan da suka gabata kenan ba da ha'ulayi wa atba'uhum bi ihsanin ila yawmil qiyamati kenan magana ta zo tun shudewan mahajirai har yanzu wa'inda suka taka bayan wuce wa'incan suka samu tarihin su ya kuluna suna cewa rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma ka gafarta ma ƴan uwanmu wa'inda suka rigaye mu da yin imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ala kada ka sanya dauri shine kunci shine davina hikdan hasada da abin da ya kama da wannan lil ladina amanu ga wayanda suka yi imani rabbana ya ubangiji mu innaka raufur rahim lalle kai Allah subhanahu wataala mai tafsayi ne game da bayansa ko mai jin kai ne gare su ma'ana kana rahama ga bayi kuma kana jin kai gare su wannan shine addu'ar da ya kamata mu rinka yi sai ga wani ya koma gehi yana zagin sabon manzon Allah shi ko Allah abin da yace na kirkin addu'a suke musu ba zagin su suke yi ba idan dole duk dan da kaga yana zagin babansa ba ba sai an ce ma ba dan albarka bane kawai kai shi ka kyale shi mutumin da Allah ya yaba wani ya zo yana tsine masa to kai me zaka ce masa kai ai karshen tajewa kenan alam tara nan ne ko Allah subhanahu wata'ala ya ce ashe baka sani ba malamai suka ce daina kaga irin wannan siga zai fassara shi da ma'ana alam ta'lam ashe baka san cewa ba ko labari bai zo maka ba ilal ladina nafaqu labarin wa'annan wa'inda suka yi munafurci al al an-nifaqu ma'khudun minan nafaqa aw minan nafiqa وهو فجر اليربوع شيني abinnan ramin dila ko a ce ramin gafiya akwai wata dai ɗan ƙwaro wanda a kwace kurigi wanda zai rame ya yi zurhi sai shi sama-sama ya karkare ya karkare in ya shiga nan kana ganin karo yana sai ya gaya ta can kun gane misali to haka munafiki yake munafiki za ka ga kamar ya shigo musulunci yanzu kana ganin ne musulmi shi kuma yana kallon ka da wani kallo kana hita sai shi koma wajen kafirai shi ne munafikai Allah ya ce alam tara ila alladheena nafaqu ashe baka sani ba game da wa'annan da suke munafici suwaye mun yi ishara zuwa gare shi ne abdullahi bin salul ko lokacin da manzo Allah ya ce da banu ya tura muhammad bin maslama ya ce da banu nadir su bar gari sai ya tura sako ya ce ai muna tare da ku ya quluna li ikhwanihim alladhina kafaru suna ce da ƴan uwansu da suka kafirce min ahlul kitabi na daga ahlul kitabi mun riga mun bayanin su a baya ahlul kitabi umuman huna khususan bi ma'ana banun nadir wanda suke ce da banun nadir la in ukhrijtum in aka ce za a fitar da ku matukar aka fitar da ku daga wannan gari da nakhrujanna ma'akum wallahi za mu ta tare da ku kun ga maganar munafikai suke ba karamar magana ba ce fa saboda me sun akkada zancen su da mu'akkidat na farko sun akkada shi da lamun tarantsuwa sannan suka zo suka kuma akkada shi da nuna tauki da taƙila da abinda muka ishara da shi fili mudari'i in aka karrana shi da lamun sun maji'a bi nuna tauki da fa inna lama ta dullu ala alƙasam kinin wallahi za mu fita tare da ku da in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum wallahi za mu fita tare da ku wala nuti'u fikum ahdan abada haka ne ko sannan suka ce ba za mu yi ma kowaye biyayya ba ai la nutiyu ahadan yuridu an yamna'kum haka ne ko ko kuma la nutiyu ahadan yuridu an yamna'na min al-khuruj ma'akum ba za mu yi ma kowa biyayya ba da zai haramta ta da kowaye yace ba za mu bi ku ba bai isa ba ai an ka ce an kai jifa ai an kai zagi a kasuwa an san menene an san wanda an ka zaga da ka zo gida ka ji mace na habaici dawa take ba ba da an zaba da mai gida ake ana habaici ana magana sama-sama in kai magana abin ya zama hada da ce abin ta kira su lafiya ba in kai shiru abin ya zama hada ta ce karan mata tana magana ka kyale ta shi yasa Allah ya bamu mata wanda kanu Allah ya bamu mata daidai mu yaro bai san wanda addu'a ba wallahi ka zo mu nuka maka addu'a in kana son aure Allah ya baka mace daidai kai ka san wannan tafsirin ka zo shago ka same ni amma sare maka Allah ka gyara wannan Allah wadakin sarki yake ba da labari yake cewa suka ce da in ukhrijtum da na khurujanna ma'akum in aka fitar da ku daga wannan gari na Madina to wallahi za mu fitar da ku wala nuti'u fikum ahdan abada game da fitar mu tare da ku ba za mu yi ma kowa biyayya ba har abada wa in qutiltum in aka ce za a yake ku la nasran naku wallahi za mu taimaka muku wallahu yashhadu innahum lakatibun Allah ya shirya cewa wallahi ƙarya suke yi ƙarya suke yi dan haka ya abai taso ne yazo ya ce mawa da wallahi ka ka yadda muna garin ga ba wanda ya isa shi ba kaza wallahi ka bi a hankali ka bi a hankali sai ka shiga ba ka wai bo ko haske ba ka gani bale ba ka gaishe shi ka ta yi bale da abubuwan yake faruwa a yanzu harkar hukuma wani zai cikawa ba ka shi ce ma ai wallahi hukumar da mulkin da muna gani shi duk wanda ya ce taba ka muna da furokirarwa ne muna da abokawa ne duk ƙarya ce wallahi polis na yin gaba da gaishe ka nemo ya ce karata kuma shi kenan ba ka ƙara jin shi na haka duk yadda za ka yi ka dogara da gaskiyarka ka ita za ta yi shi ita ba ta rubuwa da kai Allah ya ce la yin ukhriju la yukhriju na ma in an ka fitta su wala ba su yi ta tare da su wala yin qutilu la yansuruna in ma za a yaƙe su to ba za su taimaka musu wala in nasaruhum Allah yake cewa ko da ma fa za su taimaka musu ne la yuwallunna al-adbar thumma la yansaruna za su juya baya su tafiye su gane ko sannan kuma ba za a taimake su ba mana su munafikai ba za su samu nasara bayan wannan ba Allah subhanahu wataala zai kaskantar da munafikai su ma kafirai wa'incan Allah zai kaskantar da su me yasa la'antum ashaddu rahabatan fi sudurihim domin ku mu'minai ashaddu rahabatan kun fi tsananin ba da tsoro kun fi tsananin ba da tsoro fi sudurin a cikin zukatan munafukai min Allah fi da Allah sun fi jin tsoron ku fi da Allah la'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim rahba ashaddu al-khawf sun fi tsananin tsoron ku fiye da yadda suke jin tsoron Allah sun fi ganin girman ku fiye da suke ganin girman Allah nesa zalika bi annahum qaumun la yafqahun domin sun kasance su mutane ne wanda ba sa fahimta ai la yafhamuna ba sa fahimta dan sun kasance dan inda suna fahimta da sun san cewa Allah subhanahu wataala shine yafi cancanta da aji tsoron sa fiye da kowa la yuqatilunakum jami'an Allah ya ce ba za su iya yakakku ba a haɗe ga baki ɗayansu jami'an bai ma'ana mujtami'ina yahuda ba su iya haɗuwa su yaƙe ku ku musulmai gaba da gaba ba su illa fi ƙuran muhassana sai da cikin garuruwa wanda suke katangako kun san da yadda ake yi wannan har shekarun da ba da daɗewa ba duk ka har yanzu akwai garuruwan da irin wannan abun an tarar da shi kamar yanzu gari ya an zo sai a yi katanga a zagaye garin sai a yi ƙofofi ƙididdigaggu inda dai sai a sa masu gadi su tare wanda duk zai shigo gari an san shiga shi wanda zai hita an san hita shi to wannan katanga da ake shi ne ake ma hisn to sai dai irin garu cikin garin kowa na cika baki yana cewa a yi kaza a yi kaza amma a hito babu mai dashi hito aumi wara ijudur ko kuma bayan katangin ne ma'ana wa'annan gironi da yake tsakanin ku da su to suna iya su labe su je hoku da wani abu ko kuma abin da ya kama da wani Allah madaukin sarki ya mun jagora Lala me muka fahimta a cikin wannan aya Lala yake ce illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur ko kuma bayan katanga wannan yaƙi shine abin da yahuda suke a yanzu yahuda in za a yaƙi sai dai a ce a jewa muku makami suna labe babu mai yadda shi ta yi ko a harba ba bindiga amma hito na hito kan wannan sai dai mai imani basu mutanen gazza allah ya taimaka musu ya kare su allah ya ɗaukaka darajarsu na rantse muku da allah da a ce za a yi gaba da gaba da su da isra'ila waɗannan ba a sati guda an dina shi to amma su usulubin munafurci na ake bi ana yakin amma ba su yawa nesa ba su hun bainahum shadid faɗan da yake tsakaninsu ya yi tsanani idan wani abu ya faru tsakanin bai hude da ya bai hude babu tausayin juna babu daga ma juna kafa tahsabuhum jami'an ku dai mu'mine kuna tsammanin kamar kansu guda wa qulubuhum shatta amma zakatun su mabambanta ne dalika bi annahum qaumun la yaqilun hakan ya faru ne domin su mutane ne wanda suke ba sa hankaltuwa duka tarihin duniya ka je ka duba babu abun da yake hada mutane zuciyarsu ya zama ɗaya inda banda aqida ingantacciya aƙida ta addini ita kaɗai take haɗa mutane su zamo iri ɗaya amma in banda ya tafi da kaga wani taro kowa tere ne ya kai shi in kaga 'yan siyasa sun haɗe farti-farti sun haɗe an naɗa shugaba guda ɗaya to kaka ɗauka ɗaya ne ma a kowa yana nemi ina na tere ɗin shi da hito da ya diba ya diba ya ga yantarin shi bai hita to kuma an samu matsala amma yan harka ta addini ce kowa yana dibin ya za a samu gidan lahira misali kenan kamar salin ladina min qablihim qariba misalin yahudawan da Allah subhanahu wataala ya buga misali da su ko kuma misalin waɗannan yahudawa fi kufrihim a wajen kafircin su da abin da ya shafe su kamatar lallari na min ƙablihim ƙaribin kawai misali wanda ya gabace su ne nan ba da daɗewa ba kamatar lallari na min ƙablihim ƙariba kawai misalin abin da ya shafi waɗanda su kauce ba da daɗewa ba to shi nan aka yi saɓani su wane ne misalin su ya gabata ba da jimawa ba mun san dai an yi badar shekara ta nawa shekara ta biyu ko ba haka ba ne bayan badar an kare ba da shimawa ba aka yi gazatu banu ainuka ana tare ko to sai kuma ga gazatu banu narir ta zo to shine sai Allah ya ce ai misalin su kawai misali abin da ya shafi kafuran makka ne ba da dadewa ba kwana-kwanan na abin da aka yi a badar za a kowa ba da amarin sun ɗanɗani sakamakon al'amarinsu walahum azabun alim suna da azaba mai radadi inda mutanen da aka yakin badar da su an kashe mutum 70 an kama mutum 70 ko ba da dadewa ba sai ga kuma wani misali ya faru an yi ma banu nadir wannan an fita su daga cikin garuruwansu kamar halin shaitani idkala lil insani kufur nan kuma ana so a kama misalin munafiki misalin munafiki mu'amalar da yake makahiri kamar yadda shedan yake mu'amalanta dan adam ne shedan zai zo ya zira dan adam ya ce e kaza e kaza e kaza da ya tabbatar da ka fada sai ce wallahi ba ruwan shi da kai ya tafi to haka munafiki yake mu'amalanta kafiri ya zo ya ce mai kakka yadda ai mu ma mun gane kuskuren mu yanzu in muna so a ci nasara da an yi kaza an yi kaza shikenan kai ko shakka babu ma in ya ga kayar da kayar da da an zuwa sai ka neme shi karasa shi na kullum muke mutane mu'amala muke ta kuma mu'amalanci mutane musa natsuwa musa hankali ya bai taso kaji wani yana ce ma kakka yadda shi yana nan ta ce mai shi hankuri ma ba ka yi ce mai kuma ce mai kaji amma kakka yadda da mugunyar shawara duk wanda zai saka mugunyar shawara kakka yadda da ita kisa da ce kamar talar shaitani idkali lil insani kufur misalin munafukai kawo misalin shaitan ne da ke cewa ɗaran kafirce falamma kafara yayin da mutum zai kafirce qala inni bari'un mink sai shaitan ya ce ni na baranta daga gare ka inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai fa kana aqibatuhuma annahuma fa kana aqibatuhuma ko annahuma fi nari fa kana aqibatuhuma annahuma fi nari khalidain fiha sai zamanto su aƙiba shi ne nihaya sai zamanto ƙarshen shi shedan da mutumin da ya bi shi duka sun kasance cikin wuta za su dawoma a cikin wuta wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon kafirai wanda suka kafirce wa Allah an zo ƙarshen shafin ko sauran shahi guda ko Allah ya samu dace mun kawo ya yi hallabi na amini ko to wannan tana da munasaba da ya kamata mu kwana nan bayani akan masu imani da abubuwan da ya kamata su yi kafin mutuwa ta zo musu nan za mu takaita abin da muka yi daidai Allah ba mu ladar shi inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk